56 zama na 56 a wannan majalisi mala yace wa qawlu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hujjatun lidilalati almu'jizi ala sidqihi wa amri allahi subhanahu wa ta'ala bi da'atihi wa tahzirihi min mukhalafati amrihi وهو دليل قاطع على من سمعه منه شفاها فأما من بلغه بالإخبار عنه فينقسم في حقه قسمين تواترا وأحادا وألفاظ الرواية في نقل الأخبار خمسة ما لا يجي cikin dalilai na shari'ar musulunci wanda ake kafa hujja da su kai tsaye akwai su annabi hadisi manzo Allah wannan raddi ne ga 'yan alqur'aniyuna da su aqida su ba su yarda da sunnan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam amma dai a shari'a shine masdaru sani min masadir tashri' al-islami masdari na biyu mana abu na biyu kenan sunnan manzon Allah hujja ne saboda a dalala wato nuni na mu'jiza da Allah yayi ya karfin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na al-ayatul bahira ayoyi wanda suke masu daukan hankali da suka rinjaye kowa kuma ba wani dan adam da ya taba yin su yake samun su a rayuwarsa yake nuni ala sirki sirkin nabi sallallahu alaihi wasallam dilalatul mu'jizi ala sirkihi irin abubuwan da annabi ya kawo wa mutane wadda wani dan adam bai isa ya yi shi ba dalili ne na cewa shi din aikakke ne daga Allah kuma in ya ce Allah ya ce to ai aiki da maganarsa kamar me ya ya zo ana buƙatar ruwa na alwala babu ya ce a kawo kwano aka kawo kwano ya danna hannunsa aka hannunsa ya zama famfo ya ta zubarwa wannan dalalatul mu'jizi ne ala sidiqi wata mu'jiza ne da ke nuna gaskiyar manzon Allah sallallahu sun karyata shi suka ce in ya isa wata ya tsage ya daga hannu ya roki Allah wata ya tsage iktarabatis sa'atu wan shaqqal qamar suka ga watan ya tsage suka karyata suka ce ai matsafi ne ya yi magana da dabba ko ya ga kabarruka guda biyu ya ce ana musu azaba innahu ma yu'azzaba ne wa ma yu'azzaba ne fi kabirin dalalatul mu'jizi ala sidiqihi ya kabbara sallah yanin bayansa ba wani dan adam da ya isa yana kallon gabar ya kalli bai ga bayan shi kuma sai Allah ya kaddara a cikin sallah ne yake ganin bayan shi yanda yake ganin gaban sa ake yake ganin bayan shi dalalatul mujiz ala sidqi wato waɗannan wasu hujjoji ne da ya kamata ka kafa wa almunkir sunna wanda yake inkarin sunna ga wasu hujjoji nan a aikace da suka faru da yake nuna cewa annabi aikakke ne daga Allah yanzu kuma za ku yi irgo abubuwa da yawa mujizozin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kira bishiya tana tsaye ce ya ce wani kai ka ce mata ta zo inji kuma ta gungaro ta ya yi magana da raƙumi abu kaza ya faru ya ce kaza ne da ladatul mu'jiz ala sirri kun gane wannan wa amrillahi subhanahu wa ta'ala bi ta'ati abu na biyu Allah ya yi umarni a bi shi ce wanda Allah ya abi shi dalili ne na cewa ha aikakke ne daga Allah a cikin ayoyi da yawa منها قوله تعالى واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم وبي الله بمن زن الله صلى الله عليه وسلم وان تطيعوه تهتدوا وما على الرسول الا البلاغ المبين anan gurin duk wata aya da ta yi umarni da to sai ka rubuta ta a wurin wa tahzirihi min mukhalafati amrihi sannan kuma Allah ya tsoratar tahzirihi ad-damir yarji ila Allah tahzirullahi min mukhalafati amrihi ay amri rasulillah Allah ya hana a saba wa umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kar a saba masa wa ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wahdharu ku kiyaye saba masa وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره لو من يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا kaga an zarkar a saba masa mala ya ce wa huwa dalilun qati'un ala man sami'ahu minhu shafahan wa huwa ai qaulur rasul kenan magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dalili ne yankakke ga wanda ya ji shi baka da baka shif- shifahan nisba ne ila shafati ashafati ma'ana lebe da lebe ya jiyo shi daga bakin manzon Allah mubasharatan min gairi wasita shine shafahan din fa amma man balagahu bil ikhbari anhu to kaji karfin sunnar annabi jantuwarta ga mutum ta fi karfi ga wanda annabi ya gaya mai baka da baka ya ci to amma man balagahu wanda labarin yi isan masa ya zo masa bil kauli kenan zance ne bil ikhbari aka bada labari anhu akan manzon Allah to wan fa yanqasimu fi haqqihi ismaini to shi wannan zai kasu kashi nawa ai fi haqqi fi haqqi shakhs kenan alladhi balagahu amrun nabi su kuma za su kasu kashi biyu labarin da ya fito daga bakin manzon Allah shari'ar da ta fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da waɗanda suka ji ta ya isa gare su wannan labarin ya kasu kashi uku kashi biyu ko mutanen da za su karɓi saƙon ya kasu kashi biyu tawaturan wa ahadan akwai hadisi ko labarin da annabi ya bayar za a ce da shi mutawatiri ne at-tawatur a lugar larabci shine at-tatabu'a at-tatabu'a at-tawatur at-tatabu'a abinda ake nufi shine mara wahu qaumun la yuhsa adaduhum wa la yutawammu tawatuhum alal kadhibi likasratihim labarin da mutanen da suka ruwaito shi ba za a iya kididdige adadin su da yawan su ba sannan kuma ba zai taɓa yiwa a ce yawan su sun haɗu sun yi ƙarya ba yanzu anan duk inda ka fita a garin Kano kace kai wai yau kam yaushe ne ne za a ce lahadi ne yanzu kan dare ne ko rana ne za a ce rana ne yanzu duk mutanen garin nan da suka bada labari cewa yanzu rana ne yanzu wani mahaukaci zai iya cewa mutanen Kano sun haɗu sun yi ƙarya sun ce yanzu rana ne to wannan shine al-khabar mutawatir kuma da wannan tsarin da shine alqur'ani ya sauka fa duk wata aya ta alqur'ani da wannan tsarin wato labarin ya zo ta hanyar da ba wanda ya isa ya karyata to akwai hadisan da mutawatirai ne ga baki daya kuma abin mamaki tabayinu a makinihim nisantar wurinsu wani yana ƙarshen duniya sai ya faɗi maganar sai ta dace da na ƙarshen duniya ta yamma sai ta dace da na tsakiyar duniya ta yamma sai ta dace malam duk wannan yana nuna mana cewa annaba abin da ya zo da shi daga Allah ne gaskiya ne wa ahadan ahad jam'i ne na ahad ahad shine qul huwallahu ahad wahid ahad ya kai mu ya fi mubalaga maimako a ce kul huwallahu wahid to in aka ce kul huwallahu ahad ya fi walam yakun lahu kufuwan ahad la ahada aghyar min Allah ina fata ana fahimta wannan ahad din badal ne na wawu asalinsa wahada ne ahad a larabci asalinsa me wahada to sai aka yi badalin wawun din ta zama hamza ahada an gane ko yawwa abin da ake nufi da khabarul wahid shine ma rawahul wahid ko aljama'a alladhina lam yablughu hadd tawatur labarin da mutum da ya ruwaito shi ko kuma labarin da mutane da yawa suka ruwaito amma yawan su bai kai yawan mutawatiri ba dama duk hadisin duniya gaba biyu ne ko dai mutawatiri ko ahad mutawatiri wanda adadin su ba za a iya irga iya adadin wanda suka ruwaito ba na biyu hankali ba zai iya ɗaukan cewa wannan sun haɗu sun yi ƙarya ba ba zai yi a ƙaryata shi ba rana ta fito wani ya ce ba rana ba ne mota ne to wanne ne hadisi ahad duk hadisin da ya sauka daga kan martabar mutawatiri adadin jama'ar da suka ruwaito shi ba su kai mutawatiri ba ko da mutum dubu ɗari ne in a wajen ku bai kai mutawatiri ba sunansa hadisul ahad daga wannan adadin har zuwa guda ɗaya shine alladhina lam yablugh adaduhum adadu tawatur to to shine sai malam yake cewa wa alfazur riwayati fi naql al akhbari khamsa ilimin usulul fiqh yana da alaka sosai da ilimin hadisi bal dalibi da yayi tabahuri a cikin ilimin hadisi to za ka ga yana da wani isti da rabo na gane ilimin usul fiqh da yawa don suna da alaka da juna yanzu kaga wannan bayanin da muke duk cikin ilimin mustalah ne amma kaga an kawo shi a cikin littafin usul wanda tushe ma a cikin usul din to yanzu malam zai mana bayani akan a naqlul akhbar karban zancen annabi ta wace fuskoki ake karba yanzu duka muna so ne mu tabbatar da authenticity sihha ƙarfi kuwa na cewa lallai maganar annabi shari'a ce to ya kamata kuma mu gane wani hanya ne fa aqulu fa aqwaha an yaqula sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aw akhbarani aw haddathani aw shafahani fa hada la yatatarrabu ilayhi al-ihtimal wa huwa al-aslu fi riwayati qala sallallahu alaihi wasallam nadara Allahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha al-haditha الرتبة الثانية أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فهذا ظاهره النقل وليس نصا صريحا الاحتمال أن يكون الاحتمال أن يكون قد سمعه من غيره عنه كما روى أبو هريرة أنه قال من أصبح جنوبا فلا صوم له فلما اكتشف قال حدثني الفضل بن عباس وروى ابن عباس قوله إنما الربا في النسيئة فلما رجع أخبر أنه سمعه من أسامة بن زيد فهذا حكمه حكم القسم الذي قبله لأن الظاهر أن الصحابية لا يقول ذلك إلا وقد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم لأن قوله ذلك يوهم السماع فلا يقدم عليه إلا عن سماع بخلاف غير الصحابي ولهذا اتفق السلف على قبول الأخبار ما أن أكثرها هكذا وقد ما سيأتي طيب ما ليشي abu na farko shine wanda ya fi kowanne ƙarfi a cikin ruwayar da annabi za a ruwaito daga manzan Allah sallallahu alaihi sallama fa aqwaha grade 1 number 1 wajen naƙali ma'ana ashadduhu quwwatan wannan wanda za a faɗa duk wanda zai biyo bayansa bai kai shi girma ba wanda aka nakalto daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an sahabi sahabin da ya nakalto wannan riwayar to annaqilu kenan lil khabari ar rasul sai ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam malam a duk duniya babu hadisin da yafi wannan in dai ta wajen nakalto zance ne da tabbatarwa in har sahabi ya ce naji annabi ya ce sami'tu yani sami'atu rasul sallallahu mushafa'atan baka da baka naji manzon Allah ya faɗa min ghairi wasida duk lafazin da yazo a riwaya inda yace sami'tu to babu wasida sam babu wasida ma'ana babu mediator ba wani a tsakiya to wannan shine fi kowanne girma na biyu a girman duka iri ɗaya ne duk gidansu ɗaya akhbarani rasulullah ko samitu rasulullahi sallallahu ko akhbarani annabi ya bani labari na uku duk dai matakin su daya au haddathani sami'tu akhbarani haddathani au shafa'ani ko haddace su dan Allah wannan ababin nakalin zance da sahabi zai yi daga annabi wato babu lafazin da zai gaya maka da zaka samu garanci sama da wannan na farko sami'tu na biyu akhbarani duk fa gidansu ɗaya fa in baka gane ba gwamnan kano gwamnan abuja gwamnan maiduguri gwamnan duk ba sunansu gwamnoni ba amma sunan garin ba ɗaya ba ne ba mamaki a ɗan samu wani ɗan bambanci tsakanin aikin wane da wane ko amma dai sunansu me gwamnoni to waɗannan duk su ma gwamnoni ne sami'tu rasulullah akhbarani rasulullah haddathani rasulullah shafahani shafahani mushafahatan daga shafa to me hukuncin wannan fahada wato wannan alƙaunin tasirihu bis sama ake cewa ko al-ikhbar ko awit tahdith ko al-mushafaha la yatatarraqu ilayhi al-ihtimal babu wani tsammanin cewa bai ji ba karka ce ya ce sami to ko dai bai ji ba a la yatatarraqu ilayhi al-ihtimal in an ce ihtimal abinda ake tsammani yayi ko bai majalisar nan barin gani ihtimal zai iya yiwa mana abubakar ya zo zai iya yiwa yana bayan amodi zai iya yiwa bai zo ba to duk lafazi da yake da wannan shakka ya yi ko bai ba akwai matsala to wannan ba a taɓa yin shakkan cewa ba annabi ne faɗa ba shi ko sahabi da mun baya ƙarya la ya tatarraku ilai ihtimalul wasata kenan ba zai taɓa yiwa akwai wani a tsakani ba to menene almani min al-ihtimal mal mani min al-ihtimal at-tasrih bis sama almani min al-ihtimal at-tasrih fitowa fili da yace haddathani sami'tu akhbarani shabahani ya kare kamar yanzu wannan yazo yana baka labari sai ya ce maka malam ya gaya min ni da shi na ji malam da kunne na mun yi magana da malam baka da baka da kuma sai ka koma kana ba da labari eh wallahi haka ya gama na, amma mun sani ko ni ne ya gaya masa ana zargin sa kenan dalibai ku fa gane karatu saboda hadisi ne wannan matukar isnadi ya inganta to maganar wani ya zo ya nakti na hadisin ko ya soke sahabi ko ya ce kaza ne inda da wannan lafazin ne a ga misali qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama nadara Allah imra'an sami'a maqalati fa wa'aha fa addaha kama sami'aha wannan hadisin a mai littafin ibnu qudama ya kawo shi a dan ya gaskata inganta wannan rutuba da ya kawo rutubatu tasrihu bis sama'i kenan min annabi sallallahu alaihi wasallama wadda ita ce aka waruta bi alfadin riwaya saboda annabi ya yi addu'a ya ce naddar Allah imra'an sami'a makalaci menene naddar Allah Allah ya haskaka fuskar naddara an nadara husnul wajhi da'a lahu rasulullah sallallahu bi husnul wajh Allah ya haskaka fuskar wanda ya ji zance na sami'a ka ji zancen sami'a shine muhallu shahid sami'a makalaci ya ji zance na ai hadisi kenan ya kiyaye ya haddace alhadis sai rutuba ta biyu wa rutubatu saniya rutuba ta biyu mun karanta cikin alfazur riwaya kenan qala rasulullah kaji abu mamaki ashe qala bata kai haddasa ni ba ashe qala bata dan wane yace malam ya ce malam ya ce watakila fa ba da shi da malam ne ya faɗa ba malam ne ya faɗa wani ya gaya masa ko a kasa da ya ji ko wani ne ya gaya masa ko wucewa ya zo ma ya yi tsammanin muryar malam ɗin ne ashe ba malam ɗin ba ne to kaga ka ji kai ɗalibin ilimi ne ƙala ba ta kai haddasa ni ba ƙala ba ta kai akbara ni ba ƙala ba ta kai shafaha ni ba ba ƙala ba ta kai sami'aitu ba قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا to me hukuncin wannan yace fa hadha zahiruhu an-naql wannan qaulur rawi qala rasul sallallahu zahirin sa an-naql menene an-naql naqal to wai mana ya ciro shi daga manzon Allah a zahiri zamu ce daga annabi mu abin da zamu dauka tunda yace annabi ya ce kace babana ya ce to ai wata kila kai da shi ne mu abin da zamu dauka kenan amma fa walaisa nassan sarihan ba nassi ne sarihi ba ƙala rasulullahi ba daidai yake da sami'atu rasulullahi mun yadda daga annabi ka jiyo amma ƙarfin ƙala ba ta kai ƙarfin haddasa ne ko akbarani ko sami'atu ba lihtimali an yakuna kad sami'ahu min ghairihi mala yace dan zai iya yiwa wangazance shi din ya jiyo shi ne daga wani annabi kala zai iya yawa kunin annabi yanzu za ka iya cewa shugaban ƙasar tinubu ya ce to kai da shi ya faɗa ɗan jarida ne kawai ɗan bbc ya je faɗa ko a inda ranka amma idan ka ce haddasa ni in ya inganta a ce haddasa ni tinubu in ka ce sami'tu ku wane ya kulu ka ji ne amma in ka ce kala zai iya yawa أبدا لاحتمال أن يكون قد سمعه من غيره عنه كما روى أبو هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال كجي bayan zaga abu huraira ya ruwaito buga misali malam da hadisin ya kawo mana sai ya kawo mana hadisi abu huraira yake cewa annahu qala sallallahu alaihi wasallam annahu qala man asbaha junuban fala sawma lah duk wanda ya waye gari yana cikin junaba ba azumi gare shi to qala abu hurairah yace annabi ya ce mu a wajen mu abinda muka sani normal nan abu hurairah yana ji daga manzo Allah ne ko ba ka bane ba to shikenan malai yace falam maktushifa yayin da aka bincika uktushifa kashfu shi yasa ake ce da fitila kashaf fitila ta haskawa sunanta me kashaf uktushifa aka bincika aka dubo qala haddathani al-fadl bin abbas can da aka binciko masana riwaya sai suka je suka je Abu Hurairah ce a fadl ibn abbas ne ya gaya mini annabi ya ce to amma shi abu huraira saboda shi ma sahabi ne ai kuma ya san fadlo ibn abbas ba zai masa ƙarya ba ya ce annabi ne ya faɗa haka dai zo ba da labari wa almajiransa sai ya ce me annabi ya ce ha kai ma yanzu hadisin aka rawaito a muwatta hadisin aka rawaito a bukhari da isnadin sa ba cewa kake annabi ya ce ba ka zo hudu ba kai ta faɗa ka zo kai ta jan karatu kawai directly sai ka ce annabi ya ce kai da annabin ne kuka da ya faɗa amma a hakikani akwai mai akwai wasu da tsakani to amma yanzu wani a cikin ku ya isa zo hudu ba ko karatu yana yi mutane magana ya ce annabi ya gaya mini to kaga wannan lafazin wannan lafazin shine matakin farko fi tasrihi bi samai duk wanda kaje ce same to ni da shi ne amma dan mutum ya zo a hudu ba su a karatun sa yanzu sau nawa muke ce annabi ya ce akwai wanda isa ya rutsa ni a kofar gidana ya ce kai aina ka da annabin ya faɗa kenan in an ce kala zai iya yiwa ba kai ka ji directly daga wanda ya faɗi zancen ba da haka dan nace ma Sulaiman ya ce wataƙila matata ce ta gaya mun wataƙila wani ɗalibi ne ya gaya mun in kana da ilimi kana da wani karka ce yayi wa Sulaiman ƙarya in na ga dama an karza ne sai ka ce wani ne ya gaya mun kuma na san bai zai ƙarya ba shi yasa na faɗa ba yanzu wannan a ƙarfi ta kai na farko mala ana bincika sai aka samu ashe lallai shi abu huraira daga fadlu ibn abbas ya ya karbo wannan misali ne tawdihi da za a karrabo mana da wannan sura da bayanin wannan martaba a a kwakwalwar mu don mu gane shi sahabi abu huraira ya kasance yana riwaya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala sallallahu alaihi wasallam yana riwaya sanannen abu ne ba wannan hadisin kaɗai ba kenan zahirin sai mu ce tasrih ne cewa annabi ya faɗa ya ji mubasharatan bila wasita amma da aka zo aka bincike shi aka ramu kalla wannan hadisin da Allah kai da annabin ne kuka ji ya gaya maka kalmar iktishaf shine izharu shay digi a sai ce a ni ba ni naji daga annabi ba fadlu bin abbas ne ya jiyo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ce wa rawa ibn abbas qawluhu innama riba fi nasi'a da riwayar ibn abbas cewa innama riba fi nasi'a ana samu riba ne a cikin bashin da aka bar aka jinkiri aka ja ya kare falamma ruji'a yayin da aka aka koma aka yi muraji'a aka dada bincike akhbar annahu ai shi ibn abbas sai ce sami'ahu ai ya ji wannan labari ne min usama ibn zaid ka duba ibn abbas ya ce annabi ya ce amma da aka bincika sai ce a'a daga usama ya jiyo malam ya ce wannan hukumu hukumul qismul ladhi qablahu hukuncinsa shi ma hukuncin irin wanda yake gabaninsa ne kamar a ce sami tafsirarsa ko akbarani ko haddasani ko shafahani me yasa yace li anna zahira anna sahabi la yaqulu zalik me yasa zamu ce hukuncin su ɗaya ne da na farkon in akan sahabi ne saboda kai kana tuhuman sahabi zai yi ƙarya la ya ƙulu zalika ma'ana baya faɗan nisbatul rawi alƙawli lil nabi sallallahu alaihi wasallam illa wa qad sami'ahu face ya ji din shi yasa a wacce riwayar ma aka ce riwayar Abu Hurairah ta farko ta me nadara Allahu ra'an sami'a maqalati fa wa'aha fa adaha kama sami'a ashe Abu Hurairah shi din a wani wurin ya ji annabi ya faɗa har ma yana ba da hadisin ma yana cewa haddathani rasulullahi din to amma wannan riwayar da ya faɗa wa mutane da aka zo ana tambayar sai ce a'a wannan riwayar ibnu wannan ne fadlu bin abbas ne ya faɗa to kenan idan sahabi ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama to mu muna daukar sa hukuncin sa da me da na wancan kisimin na farko duk ne dan ko duk lokacin da ya faɗa ko dai ya tabbatar da manzo Allah ya faɗa ko kuma ya ji ma din annabi ya faɗa li'anna qawluhu zalika yuhimu samaa saboda faɗin shi sahabin wannan kalma din nisbatul qawl ila annabi sallallahu alaihi wasallam yana wahimtar da cewa ya ji fala yuqdimu alaihi illa an sama ba zai taba yiwa ya gabato ya faɗi wannan kalma ba face ya ji ne bi khilafi ghairi sahabi amma wannan hukuncin banda wanda ba sahabi ba kamar tabi'i kamar yanzu tabi'i ya ce mana qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama tabi'i a فلا يفهم من قوله هذا أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأنه تابعي فالتابعي لا, لا يسمع من النبي وإنما يسمع من النبي بواسطة ba wani mai hankali da zai ji tabi'i sa'id ibn al-musayyib ya ce annabi ya ce ya ce wai daga bakin annabi ya ce a ai dole da wasu da saboda ai bai rayuwa da manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi sallama bai ji mubasharatan ba in ko sahabin ne yace in ko tabi'in ne yace ya ji annabi ya faɗa to gaskiya gaskiya gaskiya bai zama tabi'i ba sunansa waye sahabi kawai sai dai a irga cikin sahabbai ko da hadisi ɗaya ko ya ciyo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walihada ittafaqa salafu ala qabuli al-akhbari ma anna aksarha hakada malai yace saboda haka salafu salih magabata na kwarai sun yi ittifaki duka a karban duk hadisin da aka rawaito shi da kala kala din indai sahabi ne ya faɗa duk kuma abun mamaki mafi yawancin hadisan da muke karanta duk daga kala suke zuwa ba haddasa ni ko akhbarani amma ma'alaman hadisi salafu salih sun yi ittifaki cewa duk hadisin da ya zo da wannan layin ya zo da wannan tsarin za a karbe saboda ai mun riga mun kore ko dai ya ji ko dai ya tabbatar ya ji amma fa jama'a duka wannan karatu ya shafi sahabi ne kurin banda wanda ba sahabi ba yanzu wani wanda ba sahabi ba duk malintarsa in ya zo ya ce annabi ya ce dole sai an bincika walau kuddira annahu mursalun fa mursalus sahabati hujja to sai wasu suka ce to a kaddara cewa mursal ne mana wannan lafazin da aka ruwaito shi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabi ya ce annabi ya ce kuma amma shi sahabin lam yusarrih bis sama' bai sarraha cewa ya jiyo mubasharatan ya ji daga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama kuma bai rafa insa ra'asan zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama ba to a ce misalin mursal ne to shikenan mursal hadisi mursal dama hadisi na dhaif hadisi mursal da'if mun karanta da ku to amma mursalu sahabi ba hujja me bai kuniya mace wa mursalun minhu sahabiyun saqab wa qul gharibu ma rawa rawin faqab wai hadisin da aka wullar da sahabi duk da sun yi mai intikadi akan wannan ta'arifin cewa to idan an gane sahabi aka jefar abi zama mursali ba amma abin da ake ne da mursali ma rafa'ahu tabi'u ila annabi sallallahu alaihi wasallam shine ta'rifi mai kyau ma rafa'ahu tabi'iyyu ila annabi hadisin da tabi'i yace annabi ne yace to me yasa aka ce da shi mursal ne tabi'i yace annabi ya ce me yasa ya zama da'ifi saboda to dan me tabi'i zai ce annabi ya ce yanzu kai da kace mana shak gumi ya ce kun hadu da shi wataƙila wani ne da ya rayu da gumi ya gaya ma to wannan magana ta ka sunanta mai mursala saboda akwai inkifa akwai saqt to mursalu sahabi fa sahabi bai ji daga annabi ba wannan zancen ya ce annabi ya ce suka ce hujja lesh limada kana hujja shi sahabi ɗabi'arsa an bincika baya buɗe baki ya ce ƙala rasulullahi sai in ya tabbatar annabin ya faɗa ko ma a gabansa a wata riwaya din annabin ya faɗa kenan mursalul sahabi hujja abu na biyu li'anna sahaba kullum udun shi tabi'i me yasa muke shakkan cewa ya ce annabi ya ce ba mai yadda ba saboda ai bai hadu da manzo Allah ba kuma muna da ba mu da tsarkaka akan shi kamar sahabi to amma sahabi adil ne siƙa ne kenan la la wujuda lil jarh fi sahabi babu wajen suka akan sahabi akan amalan yace alama sai ya ci kamar abin da zai zo a nan gaba a rutubatu salisa an ya kula sahabiyu amar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaza aw naha an kaza fa yatatarraqu ilayhi ihtimalani to ahaduhuma fi sama'ihi kama fi qawlihi wasani fil amri إذ قد يرى ما ليس بأمر أمرا لاختلاف الناس فيه حتى قال بعض أهل الظاهر لا حجة فيه ما لم ينقل وما لم ينقل اللفظ والصحيح أنه لا يظن بالصحابي إطلاق ذلك إلا إذا علم أنه أمر وأما احتماله الغلط فلا يحمل عليه أمر الصحابة إذ يجب حمل ظاهر قولهم وفعلهم على السلامة منها مهما أمكن ولهذا لو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو شرط شرطا أو وقت وقتا فيلزمنا اتباعه ثم هذا إنما يستقيم أن لو كان الخلاف في الأمر مبنيا على اختلاف الصحابة فيه ولم يثبت ذلك والظاهر أنه لم يكن بينهم فيه اختلاف إذ لو كان لنقل كما نقل اختلافهم في الأحكام وأقوالهم في الحلال والحرام وليس من ضرورة الاختلاف في زماننا أن يكون مبنيا على اختلافهم كما أنهم اختلفوا في الأصول وفي كثير من الفروع مع عدم اختلاف الصحابة فيه فإذا قول الصحابي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهى لا يكون إلا بعد سمائه ما هو أمر حقيقة طيب رتبة تأكو إذن صحابي يتي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا فقاني ba sami'tu ba ba haddasani ba ba akbarani ba ba shafahani ba ba kala ba to wannan kuma yanzu rikicin shine sahabi ne zai ce amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi kaza ko kuma naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an kaza in sahabi ya bude bakinsa ya faɗi wannan to wannan ya zama martaba ta uku bai kai kala ba shi kuma amara bai kai kala ba naha bai kai kala ba shi ma kuma kalan akwai yayansa to nan akwai 'yan matsaloli za mu tattauna malam ya ce idan sahabi ya ce amara kenan wani umarni min umuri shari'iyya abubuwa na shari'a wanda muktadaha wato takliful ibad ne abinda abin yake nufi an dora bayi nauyi ko na ha annabi ya yi hani akan kaza minan manhiyyati shari'iyya abubuwan da shari'a ta hana wanda shi ma takliful ibad ne bijtinabiha to hukuncin wannan fa ya tatarraku ila ihtimalani gaskiya wannan akwai ihtimali guda biyu akwai yiwuwar a fahimci abubuwa guda biyu ahaduhuma fi sama'ihi kama fi qawlihi hi hi din nan ku fara gane ad-damir yaji ila sahabi abinda ake nufi zai iya yiwuwa shi sahabin ya ji annabin ya faɗa daga wani sane a farko bai ji daga manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam mubasharatan kenan za mu ɗauka duk lokacin da sahabi ya ce amara su sallallahu ko ya ce na har sallallahu to za mu ɗauka cewa wani ya ji ya faɗa annabi ya hana ko annabi ya ce ayi kamar inda muka yanke hukunci idan ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaza zai iya yiwa wani ya ji ya faɗa to amma ai ya tabbatar an faɗa ɗin ne kenan ya tabbatar annabi ya hana kuma ya tabbatar annabi ya yi umarni a yi ihtimali na biyu fil amr ma'ana zai iya yiwa shi abin ya ba da labari ne abin shi kam a wajensa wannan magana ta annabi umarni ne innahu qad yara ma laysa bi amrin amran to amma fa da ya ce amara rasulullah sallama shi ne a fahimtarsa yake ganin cewa wannan maganar umarni ce amma wani kuma zai ɗauka ba umarni ba ne ko kuma naha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama annabi ya hana wataƙila a fahimtarsa labarin da annabin ya bayar wannan hani ne amma wani kuma inda shi ne ya ji daga annabin zai ce wannan ba hani ba ne magana ce guda biyu in sahabi ya ce amara rasulullahi ko ya ce na an kaza na dauka abu guda biyu ko dai wani ya ji ya ba da labari annabi ya yi umarni ko kuma wani ya ji ya ba da labari annabi ya hana mun gama wannan ko kuma shi ne ya fassara zancen labarin na annabin ba umarnin ba ne amma shi a fahimtarsa ya mai da shi mai umarni labarin na annabin ba hani ba ne amma shi a wajen ya mai da shi mai hani to shi ne iz kad yara ma laisa bi amrin amran ma'ana zai iya fahimtar abin da ba umarni ba ne ya zama umarni yanzu kamar misali a cikin magana ce kai karka sake zuwa masallacin nan ba tare da kasa hula ba yanzu wani mai karancin fahimtar sai ce a ai malam ya korewa ne ya ce kai sake zuwa masallacin wani ko zai ce a ba hana shi ba cewa yi in zai zo ya zo da hula to ai ya ce karka sake zuwa ni karka sake zuwa na fahimta a nan in dai wajen fassarar fahimtar abin da mutum ya gane ne daga annabi za a iya samun sabani a tsakanin sahabbai kamar yanzu hadisin da la yusalli yanna ahadukumul maghriba illa fi bani quraiza sahabbai sun yi tafiya annabi ya ce kada ɗayan ku ya kuskura yayi sallar magariba sai a bani quraiza wani da ya fahimta sai la'asar kai afwan la yusalli anna ahadukum al'asra illa fi bani quraiza wani cikin sahabbai ko cikin sahabbai sai suka fahimci su fa wadanda suke tafiya sai suka fahimci a kenan annabi yana nufin umarni ya ba mu kada mu kuskura la'asar mu yi sallar ta in ba a banu quraiza ba duk rikici a banu quraiza za mu yi la'asar wasu kuma suka ce a'a abinda annabi yake nufi mu yi sauri mu zo bani ƙuraiza kafin la'asar amma in la'asar ta riske mu a hanya kafin mu ƙarisu za mu iya yi ko da ba a bani ƙuraiza ba nuna sahabbai ne kaga sun fahimci magana guda ɗaya da ma'ana guda biyu to a nan malamin abin da yake cewa in an sahabi ya ce a mara sallallahu alaihi ko na a an kaza to zai iya yiwa ha shi ne ya fahimci wannan abin da sunan umarni amma kuma ba umarni ba ne ko ya fahimce shi da sunan hani amma kuma ba me ba hani ba ne shi ne yara ma laisa bi amrin amran zai iya fahimtar abin da ba hani ba abin ya ce liktilafin nasbi saboda malamai sun yi sabani a cikin wai wani lafazi ne ake cewa amri ya ce to hatta kala ba'adu ahlil zahir wasu 'yan zahiriya shine Dawud Zahiri rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a yace la hujjata fi Dawud Zahiri da yazo sai yace la hujjata fi qauli sahabi kula la hujjata fi a wannan babu hujja fi qauli sahabi in dai sahabi yace amara rasulullah a zahiriya amara rasulullah naha rasulullah a wajen Dawud Zahiri la hujjata fihi wannan ba a kafa hujja a je aikata wannan umarni ko hani malam yanqulil lafza matukar shi sahabin bai nakalto mana sigatul amrin daga bakin annabi ba kamar ba ku gane ba ku tsayar ku duk abin da aka faɗa sai ku ce eh yanzu cewa na'am a ba wannan ba kawai in sahabi ya ce a mara rasulullah annabi ya yi umarni ko annabi ya hana shi dawud zahiri rahimahullah cewa ya babu hujja idan sahabi ne ya ce a mara rasulullah ko na ha rasulullah yaushe za a aiki da shi ya ce sai in sahabin ya ba da idan sahabin ya bada mai ya kawo lafazin amru din ka san me ya lura da shi ai ba wanda ya isa ya bayar da umarni akan ibada a yi ta in ba a da a cikin faɗin sahabi amara rasulullah sallallahu ko naha an kaza akwai ihtimal ba amru bane to ya za a zo a bautar da mutane akan abin da yake akwai ihtimal ba fa goyon baya nake ba sharhi nake yi kuna tare da ni zance na biyu ibn qudama yace san bai yarda da wannan ra'ayin na zahiru da zahiri ba yace was sahihu annahu la yuzannu bi sahabi itlaqu dalik sahihin zance maganar ma a zata wa sahabi ai wancan din ai ba nasi bane maganar cewa sahabi zai iya faɗan abun ba annabi ne yace a umarnin ba ya mai da shi umarni ai wannan din ai fahimta ce ai da haka ibn qudama yace sam ba a idlaki wa sahabi din ya ce amara kaza amara su kaza ko na har sai an kaza wai ayi tsammanin ce ai ba annabin ne ba da umarni ko ba annabin ne ya hana ba yace sam yace idlaku dalika illa idza alima annahu amrun ba yanda za a yi sahabi ya ce wai annabi amara kaza ko na ha an kaza sai sahabin nan yana da nakali ya tabbatar cewa wannan din umarni ne tabbas daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace min khilali ma'rifati bi lughati al-arab saboda ai sahabin ai ya san amr sahabi bai san umarni ba bai san abin da yake umarni ba zai ce umarni sahabi bai san nahayi ba kai wannan maganar ma ta Dawud az-Zahiri rahimahullah ai yana ma tuhumin kenan sahabin ma kenan ma ba zai ma iya gane umarni da nahayi ba yace shi sahabin bai san madlulatul alfazi ba wannan ai bai kamata a ɗora wa sahabi wannan ba gaskiya ya ce bai zai taɓa yiwa yaltabisu alaihi ma laysa bi amrin amra la yumkinu an yaltabisa alaihi ma laysa bi amrin amra to akwai wata matsala ihtimalul ghalat to kuskure fa ya za a yi mun yarda da wancan misali mala ya ce fala yuhmala alai fala yuhmala ala sahabi al kun san me galal al-ghalat ghalat iltibas al-fahm fahimta wato tarikice wa sahabi ya rude wa ya zunna bi amrin ma laysa bi amrin amra wasu kace to an yadda in kai ibn qudama ka ce ba za mu danganta wa sahabi jahiltan lafazin umarni daga annabi ko lafazin hani daga annabi ba mu ce ya ce amara bai gane umarni bane ko ba umarni bane ba kamar yadda wancan kaulin ya faɗa to mun yadda to magana galas ba ai za a iya cewa to idan kuma tunda labari mu ya bamu ba fa lafazin yanzu abin da ya kawo rikicin sahabin bai kawo lafazin da annabin ya ce gashi a yi kaza ba kawai labari imamu ya ce annabi ya hana annabi ya ce a yi to ihtimalul ghalat yiwuwar cewa ya yi kuskure fa ya samu iltibasu la'amri yani an yaltabisa alaihi ma laysa bi amrin amra ya rikitar da shi abinda ba umarni ake nufi ba ya mai da shi umarni ya dan yi kuskure haka irin na dan adam ya ce sam فلا يحمل عليه عمر الصحابة إن دي صحابيني آه. إذ يجب حمل ظاهر قولهم واجبيني أدوك ظاهر مغنغن صحابي وفعلهم دعيك صحابي على السلامة منها مع ما, ما, ما, ما أمكنا kawai asali mu abinda muka sani mu musulmi idan sahabi ya gaya mana mu ba mu tunanin kuskure ba kawai duk maganar sahabi ya gaya mana sai mu ce ai dan adam yana kuskure to ai za a zubar da shari'ar ma gaba daya tunda sahabbai ne nakalatu shari'a ne asali a shari'a mu ya gaya mana in ko muka bude wannan kofar da an kawo ta magana sai a ce a to wataƙila fa kuskure yi ya naga kun ɓata rai ne duka wannan bayanin hadisa ba hurera na me na'am eh hadisun gurra italatul gurra na'am eh ya fahimci ya wuce eh falyafal to me kake so ka ce eh eh to kana goyon bayan me ne a ciki mana yana iya kuskure kenan ba ba muna maganar yanzu ba muna maganar fahimta ba ne muna maganar idlaƙin lafazi zahiri inda akan fahimta ne ma za mu ɓata lokaci ba ana iya samun sabanin fahimta yanzu muna magana akan ya faɗi wani lafazi a ce wai lafazin nan da ya faɗa ba daidai ba ne kuskure ya kaza ake nufi kuma kai ma ba ka yi ina fata ana fahimta to shikenan wali hada law kana qala law qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama aw sharata shartan aw waqata waqtan fayalzamuna tibau ibnu qudama yace to ai kaga shi yasa da sahabi zai ce annabi ya ce ko ya sharɗanta kaza ko ya sa lokaci kaza yanzu akwai wanda zai ce kai bara mu watakila ya kuskure kai watakila ba daidai ba inda ya ce sharar rasulullah ya ce waqata rasulullah waqtan fa yalzamuna ittiba'u dole sai mun bi wannan ittiba qawli sahabi kenan fi ma rawa annabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw shartin aw tawqit ثم هذا إنما يستقيم أن لو كان الخلاف في الأمر مبنيا على اختلاف الصحابة فيه malam ya ce wannan maganar da aka kawo za mu iya ɗaukanta mu yi amfani da ita inna ma ya mu tana iya zamantowa daidai ta tsaya daram da kam da a ce an samu saɓanin wannan kes ɗin ko wannan al'amarin a tsakanin sahabbai wani ya ce umarni ne wani ya ce ba umarni ba ne to wannan shi ne za mu kawo waɗancan tawilat da maganar da imam dawud da zahiri rahimahullahu ya faɗa idan ikhtalafa sahabatu fi tunda wancan sahabi ne wannan sahabi suka yi sabani to ai kaga ba mu da dalilin zamu ce wani kaza wani kaza ko ba haka bane walam yazbut zalika to kuma wannan kes din bai tabbata cewa sahabban sun yi sabani ba walam yazbut ikhtilafu sahabati fil amri ba a taba kawowa cewa sahabbai wai sun yi sabani wani ya fahimci abu kaza umarni ne a shari'a wani abu kuma ya fahimci abu kaza ba umarni bane ba a taba samu ba to tunda ba a samu me yasa za a kama na wannan rikicin والظاهر ظاهر zancen dai annahu lam yakun bainahum fihi ikhtilaf babu sabani a tsakanin sahabbai akan cewa umarni kaza ne sigatul amr kaza ne idh law kana la nuqila da akwai da an nakalto mana kama nuqila ikhtilafuhum fil ahkami kamar yanda aka nakalto mana sabanin su akan hukunce hukunce wa aqwaluhum fil halali wal harami da kuma maganganun su wato a cikin halal da haram walaysa min darurati al-ikhtilaf fi zamanina an yakuna mabniyan ala ikhtilafihim kuma baya cikin larura na sabani a wannan zamani namu wai mu ce mun gina shi akan sabanin sahabbai mana ala ikhtilafi sahabati radiyallahu anhu kama annahum ikhtalafu fil usul kamar yadda annahum dinnan ahlu zamani na yake nufi ba sahabbai ba kama annahum mana anna ahlu zamani na ikhtalafu fil usul sun yi sabani a cikin usul tushe kenan wafi kasirin min alfuru'a da kuma da yawa cikin matsaloli na furu'a yanzu yan wannan zamanin ba sun yi sabani a cikin usul ba abu na usul ma suna sabani kuma suna sabani a cikin furu ma adam ikhtilafi sahabati fi amma matsalolin idan ka duba sahabbai ko sabani ba su yi ba a ciki amma mu saboda raunin ilimi da abubuwa da suke faruwa da canjin fahimta da waye har cikin usul din da sahabbai ma ba su yi sabani ba mu mun je mun yi sabani cikin furuwa amma mu sai wani ya zo ya ce a kar wani kuma ya zo ya ce ai kenan ahlul zaman din nan suna da sabani irin sabanin da sabai ba su yi ba ina fata ana fahimta kenan yanzu wannan sabanin da suke sun gina shi ne akan sabanin sahabbai ba su da salaf su suka yi sabanin kawai a kansu ina fata ana fahimta babu wannan hujjar to amma me yasa ba a samu sabanin a cikin lokacin sahabbai ba saboda wannan kadiyar wannan matsalar ha wannan kadiyar wannan matsalar ba a same ta ba a lokacin sahabbai daga baya ne aka samu matsalar ba lokacin sahabbai ba da haka su 'yan zamanin sai suke sabani tunda ba a samu matsala a lokacin sahabbai ba sai suka yi sabani su kuma yanzu a tsakaninsu aka samu sabanin fahimta ina fata ana fahimta fa idan qala sahabi amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam auna ha لا يكون إلا بعد سمائه ما هو أمر حقيقة ابن قدامة كان يعرف zance yace to zance dai kirif in dai sahabi yace amma rasulullah ko yace na an kaza to kawai kar a sake wata magana hakikatan annabin ne ba da umarni kuma hakikatan annabin ne ya hana kenan kaga shi ma ya zama mai hujja amma yana kan martaba ta nawa ta uku ar-rutbatu rabi'a usul qadim insha